أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الخميس sha hudu ga watan sha bakwai ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu uku ko? shekuran da arba'in da uku wanda yake yi daidai da ishirin da shida ga watan august shekara ta dubu ɗaya dubu biyu da ɗari da ishirin da ɗaya insha Allah za mu ci gaba da karatu na wannan littafi al-mufid fi ilmin tajwid insha Allah Allahumma allimna sawaba wajen nibin al-akhta na'am eh wannan shine darasi na hudu ko tabarakallahu fikum muna darasi na a baiti na nawa ne? baiti na tamanin da biyu ko? na'am alhamzat za mu ji darasi ne akan abin da ya shafi harafin alhamza da hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da shi wa hamzatun tazbutu fil halaini hamzatu qat'in nahwu abyadaini to idan nayi furci da harafin alhamza a lokacin da na fara furta kalma da lokacin kuma da na shigar da kalmar cikin magana misali in ce ibrahimu rajulun karimun i ibrahimu rajulun karimun sai in ce zanantu ibrahima rajulan karima zanantu ibrahima rajulan karima alhamzan nan an ji ta a farko ko ko ba ji ta ba haka nan ma a cikin magana da aka da na shigar da cikin magana an ji ta ko to da alhamzan da ka ji ta a farkon magana da cikin magana ana ce mata hamzatu qat'in hamzatu qat'in idan ka ce alƙari'a kaga a farko kaji al ko kaji a ko idan kuma ka ce bismillahir rahmanir rahimil ƙari'a ai ba mu ji alhamzan ba yayin da muka shigar da sada da basmala da farkon surar to wani ana ce mata hamzatu waslin hamzatu waslin wannan formula ce na gane ko bambancewa tsakanin hamzatu qat'in da waslin malam ya ci gaba da cewa hamzatu wa hamzatun tazbutu bil halaini akwai alhamzan da take tabbatuwa a lokaci biyu bada'an wa waslan ma'ana a mafarin karatu da kuma lokacin da aka sadar da kalmar da ta zo a farko da wata kalma wannan alhamzan da ake tabbatar da ita halaye guda biyu ana ce mata hamzatu qat'in nahu ka misali abyadaini kace abyadaini musanna ne na abiyad abiyadaini maujudaini misali ko kuma zanantu abiyadaini maujudaini ka aibka mun ji hamzan zanantu abiyadaini maujudaini abiyadani maujudani kaga dukkan dai an ji alhamzan ko to ta zama hamzatu qat'in wa hamzatun tathbutu fil bad'i fakat hamzatu waslin nahawu qaulikan namat wa hamzatun akwai kuma ta nau'in alhamza tazbutu fil bada'i wacce take tabbatuwa fil bada'i amma farin magana kawai fakat kawai hamzatu waslin ita wacce na ce mata hamzatu waslin nahawu qaulika kamar maganan ka annamat a shimfida to kaga idan ka ce hadhihi namat annamatu wasi'un kaga ai kwata kwata lokacin da ka sadu da kalmar da wata kalmar baka ji ta ba amma a farkon magana ka ji ta to ta zama hamzatu waslim tuksar fil badi'i min al asma'i wa hiya min al al tuftahu kal anbiya to ita alhamzan nan tana da halaye akwai lokacin da ake mata kasra a ce i kuma dole ne akwai kuma lokacin da ake ce ma ake furta ta fataha a shi ne mala ya ce tuk sarfil badi ita hamzatu kaza inna ana mata hamzatu waslin ana mata kasra a farkon kalma ma'ana akwai inda ake mata kasra min asma'i a cikin sunaye wahaya min wahaya minal tuftahu kal anbiya kal anba'i shukran ita kuma ana mata fataha ne a duk lokacin da kan ta zo da ta zo ga ta ta makwabci lamun ma'ana idan kaga ita hamzatu wasul din nan banda sunayen da take zuwa da kasra sai ka ga lamun sakina a gabanta to za ka mata fataha ne ko kuma ganta kafin lamu al kaman al a al anbiya'i al anba'u to wacan nan hamza din ta zama hamzatu waslin mun bance ta ko madalla to ina ne ake mata kasra malam bai kawo mana ba amma ga misalansu kaman ka ce ibnu ibnu duk inda ka je a duniyan nan da kasar ake faɗin alhamzan nan indiya farko ne ba a cewa abnu ko ubnu sai da ce mene ibnu mun fahimci nan ko na'am a waye sunan ƙwararren ɗalibin ibn ɗalibin ibn tamiya din nan ibn al-qayyim al-jawzi ya kance ai ai baka cewa ibn al-qayyim ko ibn al-qayyim sai da ka ce mene i ibnul qayyim al-jawziya mun bance wannan ko to Allah ka samu dace to duk kalmar ibnu in dai a farkon kalma ne za a faɗe ta da kasra ko ibnatu wa maryam ibnatu imrana wa maryam in ka tsaya sai ka ce mene ibnatu imran eh za mu zo ibnu ibnatu sai imru'un inun muru'un halaka to mu gane mu gane wani hali ne na ibnu ya imra'a ko imru'u kun ga ra'un din nan takan kasance ne tana bi ma hamza wajen hukunci ma'ana idan ka ga kalmar imru'u alhamzan da ke karkin kalman ta zo da zama rafa'a to ran sai ta zo da zama ita ma ini muru'un halaka idan kuma alhamzan ta zo da nasba ne to ran sai ka sai ta zo da fata ma kana abuki kaga imra'a sau'in hakanan kuma idan alhamzan ka ta zo da kasra ne to ran sai ta zo da kasra ita ma likullin mri'in min yamma idan sha'anu yugunihi mun bance shi ko to haka take alaikum salatullah eh a wannan kalmar ne wannan ana ce mishi itba itba hukunci ne mai zaman kansa cikin luga akwai kuma ibnu shi kuma lafazin ibnu shi yana bin harkan sunan gaban shi ne abdullahi abdu abdullahi sai ka ce ibnu saboda abdu ya zo da rafa ko? bayan shi afwan bayan shi ra'aitu abda sai ka ce ibna sallamtu ala abdi sai ka ce mene ibni haka take muna fa kokari fa waɗannan ka'idojin muna dan bin su ne fa dam dam dam wato fa yanzu mu dan bin su sosai mu fahimci su da kyau zuwa gaba fa wannan duk wannan littafin mun wuce su ba insha Allah sai dai mu sako wasu manya-manyan littafai so da karaman da kananan ne ake isa zuwa su zuwa manya insha Allah subhanahu ta'ala a shirya zamu kira daura na umdatul ahkam mu zo mu zo na sati dai duka mu karance ta insha Allah ta'ala yawwa ai malam ba za ba za zauna ba zamu shi ma musulul hadith shi ma akwai nashi jerin gindauran in Allah yarda Allah dai shi sirri mana muna gama inda sai mu zo bulugul maram muna gama kuma sai mu zo motsa daga nan kuma sai mu zo almuntaka to yanzu duk inda ka haɗa kai waɗannan littattafan ai ka samu fikihu mana daga nan kuma sai su bukhari muslim to Allah shi yassare mana daga cikin sunayen da ake ma hamzan hamzatu waslin kasra bayan imru'un da imra'atun akwai kuma ithnaini kalmomi ne guda bakwai kun gane ko ibnun ko ibnatu watan kowane da muzakkar nashi ibnun ibnatu imru'un imra'atu ithnaini ithnataini kun gane ko ismun shi na da muzakkar ne kawai sai itha- ithnaini ithnataini haka ne ko amma idan ta zo a al sai a mata fataha kamar misalin mene alkamar alƙari'a idan ma da lam'alim ne al'ambiya'u wa kusurat filfili illa an yi zam thalithuhu zaman luzumin fatu zam wa kusurat ana mata kasar ita hamza ta wasu lindin filfili a fi cikin fili fili mazidi ka misali ka ce mene ka misali ka ce istagfara istaghfara kamar ka ce infiru khifafan aw thiqala mun fahimci wannan ko kamar ka ce imshu illa an yudamma thalithuhu sai dai idan harafin shi na uku an mushi dhamma dhamman luzuman wanda yake dhamma ce lazima fatudammu to hamzatu waslin din sai ita ma ya mata dhamma sai mutum a mutu don ma misali mu duba mu ga da'a ya da'u to a amurinsa sai mu ce mene udu'u sai mu saboda mene saboda amudari'in sai mu kirga ɗaya biyu uku ainun ba mazmumu ne ko to hamza tausirin din sai mu dauko don mu sai mu bashi kawai misali kuma ka ce jalasa yajlisu ijlis ko to sai ka duba ɗaya biyu uku harafi na uku ya zo da menene kasara sai ka ba hamza ta kasara fataha yaftahu ma dalla to ai mu yanzu muna son mu sani ne wai aftaha ne ko ifta ko ufta to sai mu duba ɗaya biyu uku sai mu ba ta kasara so saboda haka dai ashe idan ka duba mudari idin kaga harafin tsakiya ainul kalima ya zo da dhamma to hamzatu kaza yanzu wasul ɗinka sai ka bata dhamma idan ko kaga ya zo da kasra ko ya zo da fataha hamzatu wasul ɗinka sai ka bata mene ka bata kasra mun bincin nan ko wannan na daga cikin dhamma lazima akwai kuma dhamma arida to in ta zo gabanin dhamma ariza to ba za a yi mata dhamma ba sai ya kasra mamaki masha mai mudari'in shi mai amurinsa to me yasa baka ce umshi me yasa ka ce imshi saboda harafi na uku ya zo da kasara ko jamil jiddan to amma kuma fili mawdi idan ka jingina zuwa ga wawul jama'a zaka ce mashau yamshuna amurinka ba in shugace kuma baka ce u ba sai ka ce i to wannan zama din zama ce arida zammatun aridatun ta bijiro ne domin asalin shi shine imshi u imshi u imshi u kun gane sai aka share saboda tawali jerentun harafin illa sai aka share yawon din to kun ga ai babu yadda za a yi wawun ta zo gabanin mini fata ko to sai aka mata zama kuma sai aka ce im im shu kun gocin nan zama ce wace iri zama ce a irida to shi kenan kasa za a yi ra'a ra'a me mudari'in shi yara yara haka ne ko yara yana gani ko to ya zaka umurce shi ka ya ni amurin sa sai ka zo da lam lam yara lam yara sai ka share mim lam dinka ko sai ka share yawon dinka a brown ɗinka tana da fata ne ko kasa tana da fata ne eh yake ce ra ka gani wa ka ya kiki wa ya i'i ka gani ara ara ya nuna ma wani wani abu ara mai mu zarin shi ara yuri lam yuri sai ka share lam ka share ya'un me zai baka ri shi kenan cikin sauki za ka zo da lam ne a yi tun da asalin amuri daga mudari ne majizum Allah ka samu dace na in kaga ta saba to akwai asalinta eh to ai kaga wannan wannan wannan thulathi ne ai mujarrad wancan ko kaga mazidi ne in talika in taliko in talik in dai mazidi ne to ka zo da hamzan sa amri ba da kasara kawai kawai shikenan daga nan hammi sai kaida haka take insha Allah istaghfara istaghfara kun gani istaftaha istafti istaghfir istadaraja duk kasar da za ka yi ta yi kawai inda mazidi ne na'am eh na'am tamam tamam tamam istaghfir eh malam jafar ba eh da malam sayyidi ya yi mantuwa ce astaghfir lahum ba ya ce ya ce karanta da kasra ai inda ku duba formula ce inda kaga fi'ilin mazidu sulasi ne an ƙara harfi ɗaya ne ko biyu ko uku kai ko goma ne ma ka ƙara in dai amurinsa ne kawai kai kasara kawai in allah da kana har misal ka haka idan take insha Allah ta'ala ba wai ko an faɗi ta nan ƙwarbai bane a Najeriya a Zaria ba wai NTR nan bane a har misra haka ga idan take insha Allah ta'ala ba ta canjawa to Allah ka sa mu dace wallahi mallam abin da zai baka sha'awa ko ayoyin alkurani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duka ka'idojin nahwu dinnan sun dace da su wallahi to nan ne ma za mu gane ashe tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu guji mushi ƙarya mu guji mu Allah ƙarya mu guji mushi ƙarya to why not ba zan san ka'idojin nan ma saboda in iya karanta hadisan da kyau da ayoyin da kyau domin in ka je ka jawo ayoyi da kuskure ko hadisai da kuskure kace annabi sallallahu alaihi wasallam yace to me matsayin ka haka annabi ya faɗa da kuskure kun ga akwai abu akwai bin tsoro yan uwa wallahi wannan wal lugata hukuman talab wal ya'lamin nahwa wala muqaddima ibn al-jazari cikin littafinsa na matsalul hadith to Allah ka samu dace wa hamzu waslin in alaihi dakhala hamzatu listifhami abd sahila in kana hamzal in kana hamza al wa illa fahdhifa ka attakhadhtum aftara wastafa wa astafa to wannan wucin nan wata matsala matsala ce zai gaya mana akwai wadansu sun kalmomi guda bakwai in ba na manta ba a cikin alkur'ani wanda asalin su asalin a farkon kalmar za ga hamzatu qat'in ne amma asali hamzatu waslin ne a farko sai aka shiga mata da hamza qat'in shikenan sai aka share hamzatu waslin aka ba hamzatu qat'in ta istifham kun ga ga misali nan iftara ko iftara da kasra to sai aka ji an shiga mutu da hamzatu istifham hamzatu istifham ka gani a haka to da yake hamzatu istifham sake ta ce fi darjil kalam ba a jinta cikin magana shikenan sai aka cire ta sai aka kawai batta da alhamza guda ɗaya shi yasa in ka zo karanta me kan ya kan karanta افترى على الله كذبا ام به جنه افترى كنت كو كمان اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار اتخذناهم سخريا كو haka ne a da can nan gurin alhamza ce guda biyu akwai ittakhadna ittakhadha hamzan ittakhadha ce hamzan ittakhadha kuma hamzatu wasl ne ana tare ta ne da kasra ittakhadha kun bince ne ko to sai aka shigar da hamzatu qat'in ta istifhami to sai aka takaitu da rubuta ta da hamzatu qat'in ta istifhami ko aka aka bar hamzatu istifham sun yi amfani da kasar ne kun banci wannan ko na farko kenan sannan kuma na biyu idan kalmar tana da alif da lam sai aka shiga mata da hamza ta wasulin to kana da fuskoki guda biyu na farko kana da al'ibdal ma'al maddil mushba kana kuma da at-tashil baina baina baina baina mun gani kamar misalin mene kamar misalin الذكرين حرم أم الأنثيين ka misalin Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun ka misalin kuma ne الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ayoyi biyu a cikin suratu yunus to kana da na farko al-ibdal ma al-madl mushba za ka maida hamzatu wasilin sai ka maida ta alifun sai karanta kai madda harka shida a zakarain kana kuma da tasili baina baina a zakarain a a zakarain harrama amil unsayain Allahu a الله أذن لكم أم على الله تفترون الآن آه الآن mun banci wannan ko to kana da waɗannan fuskoki guda biyu Allah ka samu dace hagan astafa albanati alal banin astafa kaga asalin shi da hamzatu wasilin ne amma sai aka shiga mishi da hamzatu qati'in to istighna'an sai aka wadatu da hamzatu qat'in din ta istifhami na'am wa akhirul hamzai wa akhirul hamzaini in yaskun wajab na'am ban fassara ba wa hamzu waslin in alaihi dakhala hamzatu listifhami abdul sahila to wa hamzatu wa hamzu waslin kaga shi hamzu waslun in dakhala alaihi hamzatu listifham idan hamzatu listifham ta shiga masa abdil to kai ibdalin hamzatu waslin din kamar shi alifun shi ne sai kai madda harka shida sahila ko kuma kai mene tasili shine sai kai shi kasu sai kai kasuru baina baina za ku ji min shawi ai da shi ke karanta min shawi ba Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun in kana hamza alwa illa fahdhifa ka attakhadhtum aftara wa astafa to sahila in kana hamza wasu in kana hamza al to idan hamzan ta'al ce ba da zina gaya mana akwai wadansu kalmomi guda bakwai ba wanda aka yi asali hamzatu waslin ne amma sai aka shigo da hamzatu kata'in ta istifhami to sai aka takaitu da rubuta kalmomin da hamzatu kata'in ta istifhami ku duba muktasarul fi fi ilmi tajwid za ku same shi a ciki za ku samu kalmomi a ciki insha Allah kun gani to idan amman akwai al akwai lamun sakina to shi wannan shine kake da tashiri da kuma ibdali kun gane wancan da aka share hamzatu wasilin aka takaitu da hamzatu qat'in din nan ita ko ana karanta ta ne a ba wani tashiri ko ibdali amma idan akwai lamun a gaban alhamzan ga gaban hamzatu wasilin in to shikenan sai yi tasili da kuma idkhal ibdali shine kaman Allahu azzakaraini al'ana wa illa idan ko bata zo gaban lamun ba a samu lamun gaba ba gaban alhamzan ba fahdhifa to ka share wato mana ka share hamzatu wasilin din kamar mene attakhadtum kaman aftara ala Allah kadhiba kaman astafa albana ala astafa albanati ala albanin suna nan guda takwas ne lalle in ba na manta ba ko guda tara ya fita ko na'am wa akhirul hamzaini in yaskun wajab ibdaluhu maddan ka'ati min talab kaza wa utina wa ita iduda wa atumina tuni ti halal ibtida wa akhirul hamzaini to idan aka samu hamza guda biyu kamar misalin anta anta ba ga shan samal hamza ba to sai aka shiga mana kalmar da hamzatu qata'in ta istifhami a anta a a to yanzu zaka yi tashilin alhamza ta biyu a kira'an da suke yin tashilin shi ne ce wa akhirul hamzaini alhamza ta karke daga cikin alhamza guda biyu da suka zo a farkon kama in yaskun idan har ka daura hamza ta biyu din wajaba ibdaluhu ya wajaba ka ibdalin sa maddan kai madda ka ati kaman ati min man talab haka nan ma hamzatu badal maddul badal so nan zai magana ne akan maddul badal idan ka samu maddul badal a'dam adam iman utu ai akwai hamza guda biyu ko kaga ta biyu ta zo da menene dauri ko to sai ka ibdalin ta kawai adam iman i adam iman utu utu babu tasili ibdali ko zaka yi anan kaza wa utina haka nan wa utina ilmin min qabliha wa ita zakati ududa ka kirga su ka lissafa su a cikin madul badal da utumina da ituni da iti halar ibtida amma lokacin zaka fara karatu da kalma to wata fa'ida fadin Allah madaukin sarki فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه idan ka karanta ne halatul wasuli to wannan hamzan zaka mai da ta ya'un ne kun gani falliwaddillazi tumin kaman warshu amma idan ka tsaya allazi din sai ka tashi akan utumina to za ka za ka mai da tawun ne utumina amanata utumina amanata amma idan ka hade falliwaddil ladhi tumina falliwaddil ladhi tumina amanata ka kama da tayan ko amma halatu libtida biha utumina sai kama da tayan kuma abin da yasa ta aka ce mata a za ka ce a mai da ta kasara saboda kasaran allazi ne kun bincin nan ko to Allah ka samu dace wa alaikum salatullah eh a wurshu amma idan ka tsaya za ka fara karatu da kalman utumina iti wa qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi hadha alquran iti da itu ituni min qablu to duka kana da fuskoki biyu ne a kowace riwaya kowace riwaya kana da fuskoki biyu amma ibdali shine muqaddam utumina amanata kowace riwaya iti bi hazal qur'an sai kuma iti bi ituni ituni bi kitabin min qabl na'am kace min Allah ma wasilan koko ibtida'an ibtida'an za kula da hamzatu wasilin ne ka gane ko da yake ka san ai zaka ibdalin wacan nan wawun din alhamzan kai wawun ko to sai ka ka dubi tawun din ka ai mazmuma ce to shi kenan sai ka ba hamzan utu mina kamar dai kaidan da muka rija nan ba barakallahu fikum ya bi ko huruful maddi وأحرف المد ثلاث للألف سكونها من بعد فتح قد أعرف والواو والياء والواو والياء ساكنين والياء كسرا تلت والواو ضما والياء dama malamai suna faɗa mana ƙa'idan harafin madda al'alifu sakina al-maftuh ma qablaha wal wawu sakina al-madmum ma qablaha wal ya'u sakina al-maksur ma qablaha to shine ne yake son ya nuna mana wa harful madda thalathun kaga harfin madda uku ne al-alifu na farko akwai alifun sukunu ha min ba'di fathin sharadi ne a same ta da sukuni ma'ana sharadi ne su zuwanta da sukuni gaban alif kad urif wanda yake wannan an riga an fahimce shi an riga an san shi walwawu waliya sake ne daga cikin haruffan maddadin akwai wawun da ya'un masu ɗauri waliya kasaran talat waliya talat kasaran ita yawon tana bin kasara ne walwawu waliya to wannan waliya kun gwada alibin din to laluran waka ya kawo shi waliyat zaman ne ita wawun ba والهمز والسكون للمد بسبب إن وجد من بعده وقل وجب وإن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجاز حيث انفصلا أي malamai Allah ji kansu to madda almaddu shi madda da kuka sani ya kasu kashi na biyu ko akwai almaddul asli ko almaddul zati ko almaddul siga didi shi ne dai maddul zati maddul siga maddul asli ko tabi'i sai kuma almaddul far'i to far'i din yana da dalilai guda biyu dalilansa akwai lafziyun wanda ya shafi lafazi akwai wanda yake ma'anawiyun wanda ke dalilin shi yasa ya shafi ma'ana ne to wanda ke ma'anawi ne shi sai a cikin tsayiba ne in an mana karatun tsayiba ta shirin za a zo insha Allah za mu takaici ne akan lafazi wanda ke shine dace da harin na shatabiya lafazi dalilin maddu tabi'i wanda yake shafi lafazi akwai wanda yake hamzun ne dalilin zuwan hamza ce gaban harafin madda ko kuma harafi mai sukuni gaban harafin madda wanda yake dalilin sun hamza ne nau'i biyu ne akwai mutaqaddim akwai kuma mutaakhir ko mutaqaddim din shine madul badal mutaakhir nan nau'i biyu ne akwai wanne muttasil akwai kuma munfasil muttasil din nan madul wajib ne al-muttasil munfasil kuma ja'iz ne ko المد الجائز المنفصل shi kuma lazim din nan nau'i biyu ne akwai sukun wanda yake lazim akwai kuma arib lazim nau'i biyu ne akwai kalami akwai harfi shi kalami nau'i biyu ne akwai musakal akwai kuma mukaffaf harfi shi ma haka musakal akwai kuma mukhaffaf arid shi kuma nau'i shida ne Allah ka samu dace aikin malamai kenan na gabaki dai mu wanda yake wannan wani aiki ne kuma wani karatu ne nan ba kusan da guda sosai kuwa duk malamai suka fita da shi mu bibiya ne kawai muna mu bibiya ne to Allah ji kan malamai Allah saka musu da alheri Allah ko ya samu nayi a sa'a ina wallahi ka duba cikin littafin malamai za gani za gani sosai kuwa shi ne ce ka duba cikin karatun yana cikin littafin malamai Allah dai shi karba mana karatun fata muke Allah shi karba mana wallahi malam Allah shi karba mana ya mana rahama to malam yace wal hamzu was sukunu lil madd sabab wal hamzu kaga al hamza was sukunu da sukuni sababun lil madd ai sababani lil madd sukan zo dalilin madda ma'ana idan aka samu alhamza a gaban harufan madda to zaka yi madda ko aka samu sukuni a gaban harufan madda zaka mene zaka yi madda kun gane ko to kun ga nan yana magana ne akan madul far'i kenan madal far'i in wujida min ba'dihi amma in wujida idan aka samu hamzan da sukun din sun zo a gaban mene a gaban madda harafin madda din kaga banda kafin in aka samu kafin wannan ya take da badal ne kawai ba ma sukuni kafin kafin a harafin madda shi sukun yana zuwa ne gaban harafin madda wa qul wajab ka ce wannan ya wajaba a ja shi fiye da harka biyu in waka alhamzu bihi muttasila in waka alhamzu muttasilin bihi ko kuma in waka alhamzu idan alhamza ya zo a gaban harafin madda muttasilin bihi yana haɗe da shi bi kilmatin a kalma guda ɗaya ya zama almadul wajen muttasil ja'a na alifun su'u na wawun ji'a na ya'un si'at shi maka wajaza haifun fasal inda ko suka rabu to ya halasta ka ja harka biyu ko hudu ko kuma biyar ka idan kana hafsu ne kun san dariƙin shatabiya babu harka biyu a ruwan hafsu ba sai ka ji ɗari na ɗari ba ne to shi saboda haka shi hafsu ta ɗari na shatabiya yana ja harka hudu ne ga munfasil ina ji harka hudu ne ko kuma biyar ɗariƙan ɗariƙ ne na tsayi ba sannan kuma sai ka kiyaye wajen du'afin du'ufin yaya ake karanta a ɗariƙ na tsayi ba a zakari ne ake karantawa kun gane watan malam muko alkafura muke kawai faɗa abun kuma na farko kenan kuma na biyu abin da ya kamata bayan mun fada ma abin to mu yi kokari mu ga cewa kuma ina zuwa ina nemo ilimi ina siyan littattafai ina bincike amma wallahi tallahi malam shikenan sai ka ji shiru malam ya fara samun kudi ya zama malami sai ka ji bahaushe sai ka ji shiru sai na wake washi a ci shiru ni na sa akwai waɗanda na taso na gansu ne suna karantar da mu amma har yau ni ban taba gani ya dauki littafi ya je nemo karatu ya je karo karatu ba kullun shi ne na amalin ne na na a'a a kai kai kana magana can gida ne shi kuma yana magana nan gida ne mu da dama nan zaga ana yi malam wato malam ni abin da ke ba ta kai shine nake faɗi ai da dama ba ma zuwa muna yi karatu kawai mukan lakanta ne a kaset shikenan kawai sai mu zo mu ta karantarwa mu mun zama malamai wallahi da dama abin da ke faruwa kenan in je in duka gaban malami in koya Dr. Jamil Sadis yarhamuhullah yana digiri din shi lalle lalle na ba da karfin haka ne ba da kamar bai shiga masters ba lokacin ma na je wajen shi da littafi na to ina na je wajen shi na roƙe shi ina son to da Allah doctor a ba mu lokaci mu ma mu zo mu karatu in irin in ka dawo din nan yace a'a kaza kaza kaza kaza wallahi ku tambaye shi za ku ji ba don gobe saboda mene saboda mu mu je mu karo ko ba ka ko kullun kai dan cin an tace maka malami ne kai kullun kai kai baka so ka ce mu wani malam ai ba zai yi ba dole ne ka ce mu wasu malamai ma in kai ana je maka malam amma jiyon nan ko wani ma lokaci wani ma abin sai mun je zamfara Allah ya samu dace saboda haka ku taya mu da addu'a sha Allah ina nan zan yi tafiyar neman ilimi kwanan nan yawwa Allah kuma shi yassare mana din karatu kuma in babu dawa sai a yi dawa Allah ji kan malam balalo eh eh insha Allah zan je koyi zan je in yi karatu ni ma na eh to ba gashi ne ina zuwa amarin nan karatu ba ba nan kugin nake ba ku labarin ajin isla zaurin nake zuwa muktasar ba muktasar khalil da ka malamin ke yi kullun sai su ke muktasar anan cikin garin zaria nan da ka wallahi ke yi mana kafin ma ya muktasar din sai an sauke hukamin kutukuna tubatul hukam wallahi kullum musamman lokacin da aka gama girbi ɗalibai suka zo daga jihohi daban-daban aka zo aka zauna wallahi malam in ya fito tun wajen goma da rabi ko sha ɗaya sai karfe uku da wajen rabi sannan za a gama karatun kullum sai an gama muktasar kuma da ka har a yi a gama wallahi ko harafi ɗaya bai duba amma malamin mun zo na muna ta ana ta malam malam wallahi kai wasa zaka zama malam malam wata rana sosai kuwa to duk abu da kake shi an kwashe baka zuwa kana karantawa an kwashe komai sai ka koma ka zama mene malam malam to ina zuwa can ina yi karatun bayan wannan ma akwai zaurika da nake zuwa kusan zaurika uku ko hudu yanzu nake zuwa yanzu to mala ayi in alimta shay'an gaban ɗanka ashiya'u kaji ma laraba sai suka ce in alimta shay'an mufradi sai suka ce gaban ɗanka a shiya'u jum jam'i ashe ka gane cewa kenan ba kai komai ba na? iyi sosai kwa ba ce ina limta a shiya ba gaba an ka a shiya'un a'a a shiya'u ba sai aka ce ina limta shiya'an gaban an ka a shiya'u kullum nukan dubu wannan sai in kara zabura in ce gaskiya sai yan miƙe to ka dubi ibn hajar ka dubi ibn hajar yanzu duk irin ilimin da ya watsa gurin malami ne tsaya imamu suyuti kun san ya gaji dukiya wajen mahaifinsa bai taba aure ba wani malami ya ce to kina jin ma abin da ya sama kenan Allah bai kaddara masa aure ba saboda sa amfanin ce mu dan da sun yi aure hidimomin rayuwa da wuya ne ya sa su irin wannan karatun kila ballantana su karanto mana su karantar da mu imamu suyuti har nan najeriya ya zo ya zo nan katsina ya zo nan katsina ne ya haɗe da imam magili karatu ne cikin malamansu ya zayyano malamai wajen ɗari da wani abu har da mata wallahi imam suyuti har da mata ni na karanta su har da mata a ciki ka duba shi da kanshi imam suyuti ke cewa waruziktu waruziktu fi tabakhur fi ulum fi sabati ulumin Allah ya azanta shi da ilimi har ya zama kogi a ilmoma guda bakwai to duk waɗannan ilmomin in baka san luga ba ta yaya zaka ka san su da can a farko ilimin hadisi ne ya fara shekartuwa da neman sa amma sai ya ji ɗaya daga cikin malamai magabata ka imam al-kafi ya ji in ba na manta ba yayi ba da fatawa akan wanda ya shagaltu da ilimin mantiki zai kafirta da saboda da kaman da kamar haka zai kafirta shikenan da kanan sai ce fa alqallahu karahiyatahu fi qalbi sai Allah ya jefa kin ilimin mantiki a cikin zuciyata fa awadhani bi ilmi alhadith sai Allah ya musanya min ilmin hadith ka duba duk bid'ancin sa duk bid'ancin sa duk malamai malaman hadisin da kansu sun daga mai tuta sun yi da shaykhul islam ne shi ma imamu suyudi ka dubi tadribin rawi kawai ka dauki tadribin rawi kai kallo kai kallon kai kallon aiki ka kalli alfiyansa kai kallo kai dukka ije wannan ma ka dauki ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur nashi kawai to yan uwa suna zaune ne kawai haka na a cikin kuntu suka yi wannan ilimin to sai mu muna zaune cikin kuntu mu ce ba za mu ce za mu irin wannan ilimin aljununu addu'a Allah gafarta mana wallahi sai mun tashi yan uwa kuma babban abin da na gama kamar ne da na gama na jiya luga yi kokari ka samu luga in ka samu luga to wallahi da izinin Allah sun ta'ala kamar wanda zai tafi abin nan yaƙi ne samu makamai wa zai ji tsoro ba zai tsoron kowa ba insha Allah ta'ala ba zai tsoron kowa ba saboda makamai kala kala ga ne da su amma idan aka ce baka da makami zaka tafi yaki kawai shikenan ka kama hanyar gona ko yar aska baka da ita to da me zaka yi noman ai ba zai yi ba ba zai yi ba to saboda haka yan uwa lugan nan kar mu bar luga sai dai ai mana saiti neman ilimin lugan kada ya hana ka neman ilimin tauhidi zaka san Allah wanda ki shine asalin usul ilimin tauhidi kada kuma ya hana ka neman ilimin fiqh wanda zaka san yadda zaka bauta ma Allah na farko kenan bayan ikhlasin niyya sai kuma ka sa wannan sannan kuma ilimin luga kar ka je ka neme shi wajen kai jayayya a'a nemi ilimin luga ne don ya taimaka maka wajen ƙara fahimtar alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam bisa ka fahimtar magabata to shikenan in kai haka wallahi sai ka ji daɗi ku dubi ibn al-qayyim iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ne kawai ya kalla ba ya littafi madariji salikina mujalladi na ko juzu'i na yanzu in ba duka zai yi da ta buga muku wani yake ce min malam wallahi na yi kokari in rubuta littafi ko in risala in rubuta amma na kasa sai ni ce a to ai kai kana da matsala ne baka san baka da matsala ba sai ce mene malam meye matsalan malam sai ni ce mishi baka iya larabci ba sai ce eh to haka ne kuma gaskiya malam yanzu idan a hausanka ne aka ce ka rubuta tarihin malam bakar gumi mujallali da zaka ku gani to luga luga luga tana da matukar muhimmanci duk wanda ya ce maka luga ba ta da muhimmanci wallahi tallahi in Allah da bazan ka fara ba kida kuma fahimta ce har yanzu yana nan bushman no science insha Allah ta'ala zaka samu ga wanda suke kore mutane ka a karanta luga karatunsu suna kurakurai jan wasu sula kawai ma zaka samu wallahi sai ka samu kurakurai to karfa aje makharij khalaqa halaka kun gani ha ba za ka ba sa mija koyi alkafira koyi suke suna sakin bukin fa fa fa'un sinun ballantana kuma sod sod to kuma su ƙura'in ma ba kuwa duk sod muke cewa ba ka gani sai daga ba mu Allah fahimtar da mu ashe ba sod ne ba a'a sod sod shikenan to Allah kai mana gafara malam akwai akwai abubuwa ne akan mu fa wal hamzu was sukunu mun karanta wannan ko wa ina ta qabla sukunin qad lazim fi kalmatin fal maddu fihi faqad hutim to yanzu ka zo magana yana kan madin lazim wa ina ta qabla sukunin qad lazim wa in ata idan harafin madda ya zo qabla sukunin gabanin gabanin sukuni kan lazim wannan to sukunin kuma zanto lazimi al'ana al ai akwai alif ko ya zo kafin sukuni na lamu ko to wannan kad lazim sukuni ya zama lazimi shine ma'anan kad lazim fi kilmatin amma zanto a kalma daya to sai ka ce faƙad hutimal maddu fihi ka cire fawon ɗinka ka haɗa da ƙadi faƙad hutimal maddu fihi haƙiƙa an wajibtar da yin madda jan madda akan a wannan gurin al'ana maddu lazimul kalami kenan musaqqal da kuma harfi musaqqal da mukhaffaf duka mu bince wannan ko to akwai wani kuma madda na lazim wanda yake galibi sai mai ruwayan susi ne shi ma yakan zanto min qabil lazim ne kamar yadda ibn juzay ya kira shi al-maddu lis-sakin al-mudgam misali ويستحيون ويستحيون نساءكم ko to kun wannan kwacin na nun din sai ka daure ta tukuna idan ka daure ta tukuna sannan sai ka idgamu da cikin wacin nan nun din gaba wayastahyun nisaakum zakai madda shi ne almadul sakin almudigam kamar yadda ibn jazari ya kira shi huwa awwal man sammahu bis sakin almudigam to Allah ƙara fahimtar da mu wa sawwi baina mudigamin wa muthaqqalin wa mudhharin mukhaffafin alal jali wa sawwi ka daidaita baina mudigamin ka daidaita madda wato wajen harakat na madda ka daidaita tsakankanin wanda aka yi idigami kuma musakkal wa muzaharin da wanda aka yi zahari ba idigami ba mukhaffaf shi aljali bisa ga abin da yake ya bayyana wato ma'ana almadul lazim kalmi musakkal da harfi musakkal dukkan su da mukhaffaf in ka zo ka daidaita su zaka ja su harka shida ne daidai daidai kun gani misali wanda aka samu guda a kalma biyu alif lam har ka shirko sai kuma ne mim ka daidaita tsakankanin su wallaf fi nazirihi ka mithlihi ka daidaita tsakankanin su in ka same su sun zo ka daidaita wajen karatu da wanda aka idigami da wanda ba idigami ba al'ana in dai kayi ibdali to sai kai haddasa sai kai madda harka shida wa ma a ta kabar sukunin infasal fa hadhuhu hatmun idha bihi ittasal illa alladhi talahu sakinin shiddat li ahmad al-bazzi fa innahu thabat li anna al-idgama ala al-madd tarah falam yakun mithl alladhi mithl alladhi taqarrara kaga wannan karatu ne na shatibiya ko wancan watan ne ko wancan watan ne karatu ne na shatibiya wancan ko to wa ma ata qabla sukunin infasal dukkan maddan da yazo gabanin harafin maddan da yazo gabanin sukuni fa hadfuhu hatimun to share harafin madda a karatu wajibi ne idza idza tasala bihi idan ya ya sadu da sukun din misali ghayra muhillis saidi wa antum hurum in zaka tsaya kan muhilli ghayra muhilli ba ga harafin madda ba amma da yake halatul wasul ya zo gabanin lam sakina me zaka yanzu sai ka share maddan kun gane ko masha Allah kaman ko mene na'am وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين muna karatu da zu da yarinya ta yawaishin nan to in na kawo ka'ida na karanta ne mata bayani dalla-dalla sai ta rinka cewa to ai kaza kuma ai kaza kuma to ban san lokacin da ce ba ta ke kin yi hada ne dai da ruwan murshi amma baki san ka'idojin murshi ba baki san ka'idojin murshi ba kawai yi min shiru ki bi abin da zan faɗa miki eh da yawa suna yin hada da ruwayan amma ba san ka'idojin ruwayan to matsalan wane ne malaman ala saka daliri malaman su ne ba shi ne abin da rikita faɗa ba kenan wallahi ka je nan har musaban kasa ka zaka yi ta kallo irin waɗannan matsalolin da wuya ne kaga mutum ya zo maka da riwaya ina taɗin manya ne ka yan isbi da sittin ma da wuya ne ga mutum ya zo maka da riwaya wai kuma zai ɗauki hukunce-hukuncen kaga ya yi maka bayani shi dalla-dalla kamar yadda zai maka kitabar ta juwid da wuya ne galibi shi ma za ga ko dai in self-study ne ya lakanta ne da kanshi in kuma da malami ne to malamin ne ya lakanta masa ƙa'idojin fa wani lokaci sai a ɗanyi shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf amma akwai wanda suke karatun bidika kuma wannan lafiya lau alhamdulillahi so matsalolin daga malamai ne kawai malaman da suke karanta da musu tashi su ƙara karatu shi yasa ai zaka ga ya taɓa faruwa a wata makaranta nan ta haddin Kur'ani. ya rage saurin kamar a ce watanni wata biyu da rabi ko kuma makamancin wannan ga yara mahaddata su bakwai ko su takwas ana son su ƙarike su haddace suratul bakara kuma su haddace ali imran da nisa'i kuma zai su yi musabaka waɗansu ma har har an raba musu wannan sittin waɗannan sittin waɗannan sittin da tafsiri ga kuma haddin kalimat wallahi ba abin da wata daga cikin saboda baki ta ce amma ba malaman wa in kano wannan rashin kunya ne shi ma amma pressure ne ta yawa sun sa an sa musu dole kawai da wata yarinya ta budu baki ta ce to in malaman su ma za su iya su yi mana to pressure ne ta yawa wasan muna shi wani pressure ko Allah shi kyauta pressure ne ta yawa ka gani to malam kawai in dai kana karantarwa kanka zalunci kanka kanka yaudar kanka ka miƙe ka je ka yi karatu kawai kai ko ba karantarwa kake ba kullun kai so kake koyi kullun ka ta cin tuwo miyan kuka wata nan ba za ka zo ka ci farfesu ba ma'ana yi kokari ko da ma ba karantarwa ka ringa ƙara karatu ka ringa ƙara ko da ɗaya biyu uku wallahi wallahi har yanzu har yanzu bincike nake yi duk inda naga wata littafi da nake bukata ko naji wani malami da sauransu wallahi sai naje gurin shi naje na darso ko yaya har yanzu bincike nake youtube in yi downloading din littafi karatu kaza in yi downloading din karatu kaza in yi downloading din karatu kaza haka nake yi ni ma in kara in kana da kyau ka kara da wanka wani malamin Allah ba shi fasaha kaza wani malamin Allah ba shi fasaha kaza wani malamin Allah ba shi fasaha kaza da haka ne ba za ka tattaro kai ma in ka fara ka fara ka kaba sai a dauka wani farfesa ne alhalin duka da tunka Najeriya ne to Allah ka samu dace illa allazi talahu sakinun sai dai banda wanda aka sami harafi mai sukuni shuddidat da aka yi masa shadda li ahmad al-bazzi li ahmad al-bazzi amma ga riwayan imam al-bazzi na to shukran illa allazi talahu ta'un sai dai banda wanda aka samu ta'un tazo shuddidat da aka mata shadda li ahmad al to wannan li ahmad al-bazzi zamu ci ko li ahmad al-bazzi eh li ahmadil ko li ahmada gari musarif ne to kai ko kace idafa to me za kai kai me za ce eh me za ce a'a do kana fado ai ra'ayin kake fado shi ma haka ba idafa bane wannan to menene aka yi to wannan badali ne ko ba idafa ba ne shi kenan an gama wata malam waka ibn malik ne can menene wannan wunan lisman sarif al-munsarif ko bai baitun kutuna mun kutuna muni muna ibn malik wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-ardif ala sakan al-hiri to kaga nan ahmad wai ahmad bazzi waye bazzi kaga wannan zai zama badali ne wannan Allah ya saka dalili malam kai ma Allah saka dalili din kai ma ai ba da ba da mulan ka fado ba akwai hujjanka yawa Allah saka dalili to sai a ce li ahmad al bazzi a riwayan bazzi fa innahu sabat to wannan maddan yana tabbatuwa ba a share shi misali ma lakum la tanasarun kun gan shi ko? to idan kana riyawan bazzi wannan ba harfin madani ba a nan ya ce mana idan aka samu harafin madda gaban shi sai aka samu sakin za ka share harafin maddan ko? kamar misalin ghaira muhillis said muhillis sayd ba ga sakin ba idan muka ta zamu ce mu ghayra muhilli haka ne ko amma idan muka wuce zamu ce ghayra muhillis sayd mu share madda ko amma banda ta'un da aka yi mata shidda a riwayan bazzi kamar malakum la tanasarun nan ba ga harafin madda ba la alifin ba gaban shi sai muka samu ta'un ko to nan a riwayan bazzi an mushi madda za a yi mushi madda haka harkar shida shadda malakum la tanasarun ولا تعاونوا ولا ت... ولا تعاونوا على الإثم والعدوان to anan suka ce asalin sa ta'un ce guda biyu la ta tanasaruna kun gane to sai aka share daya ko kuma aka yi idigamin ɗaya cikin ɗaya sai ya zama ta'un guda biyu ana to shaddan shi ke nuna maka ta'un guda biyu ne guda mun yi shashatafiya guri 33 ne kuma kamancin wannan ko واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا kamar haka aka za karanta to Allah ka fahimtar da mu shine illa li ahmad al-bazi fa innahu yathabat saboda shi harfin madda ana tabbatar da shi ba a sharewa alifin din ba li anna al-idgama ala al-madd tara li anna al-idgama tara ala al-madd kun gani yanzu duk wannan duk takadimin takhirin in baka da hawa ta zaka gane shi saboda maddan ya bijiro idigami ya bijiro akan mene ya bijiro akan madda din wata ma'ana za a irigamin ta'un cikin ta'un din nan da ke gaban alifin din falam ya kun misali da zai ta karrara wannan kenan ba zai zama kwatankwacin wanda ya tabbatu shi za a share harafin madan halatar wasuli ba kun gani ku duba alƙari'atu alƙari'atu malƙari'a ka tsaya kan mimin din kalman kalman za ka ce mene ma ma ba ka shi ka sa madda ba amma in ka wuce fa ba ka share muddan ba shi ne mana Allah ka samu dace wa mata lahu sakinun qad arada luqaf at-tatlif fihi yurtada wannan zai magana ne akan al-aridul sukun fa wannan kuma yana da yana cikin karatun nan da muka yi na hadiyatul hadiyatul ikhwan na dauran da muka yi a can baya ko to wa mata lahu sakinun dukkan harafin maddan da harafi mai ɗauri ya biyo shi kan arada wanda yake ya bijiro ga harafin madda gaba kuma sai ka sami sukuni ya bijiro lilwakafi saboda tsayawa fayyurta zo fi taflifu an yadda ka ɗaba ka fuskoki guda uku wadda adalin sukun kenan alhamdulillahi rabbil alamin ba ga sukuni ya bijiro ba alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma kai shida ma'a sukunil mahad tare da sukuni tsantsa alhamdulillahi rabbil alamin kaga na daure chapko shine sukun mahad ko khalis wal ishmam ya halasta kuma kai ishmami dake ishmami din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shikenan afwan na mace zan zo muku da abin nan bidiyon nan zan turo ko Allah ya bani iko bane amma insha Allah zan turo muku za ku ganshi za ku ga Abu Tabush wa qasur ma'ar rawmi bila malam amma idan ka zo za ka yi ram sosai kai kasuru shine wa qasur kai kasuru ma'ar rawmi tare da ram bila malam ba tare da zargi ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim sai ka rinka yin kasuru harka biyu kana yin ram ko na jin dumun ya a cikin wancan karatun haditu biyan ko wa in taral akhira hamzan kasama fal waqf mutlaqan bi maddin hutima wa in taral akhir idan kaga harafin karke da ka tsaya hamzan hamza ne kasama kaman kalmar was sama wannan ana ce mishi wani irin madda na arid al-arid al-muttasil al-arid al-muttasil fal waqfu mutlaqan fal waqfu bi hutimi bi maddin mutlaqan falokun tsayawa hutima an wajibtar da shi bi maddin da yin madda ne mutlakan kai tsaye kawai kowace ruwa kake yi har ka shirya za ka yi Allah kuma illa wanda ya zo ga girwayin khalaf shi kana da kasuru ko saboda zaka zaka iskati na alhamzan nan wa hamzatu lil wakmi sahala hamzahu idza kana waslan aw tatarafa manzila wa mata la ku mudgamun libin ala fa hawa ka aridun fa sallith musjala to ga majalis sakin mudgamun nan ne magana kan shi wa mata la ku mudgamun duk harafin da ya zo gaban as-sakinul arid misali الرحمن الرحيم كمان نن الرحمن الرحيم idan muka tsaya ya zama adadin sukun ko to yanzu idan muka tashi idan kana ruwayin susi za ka idiga ma wannan mimin cikin mimin din nan ko? ar-rahmanir rahim malik za ka yi kasuru ar-rahmanir rahim malik yawmiddin za ka yi harka hudu ar-rahmanir rahim malik yawmiddin za kuma kai shida ko biyar amma na tun da sukuni ne na bijo kamar lazim ne mun banci wannan ko shi ne sai ce wabunil ala yara kuma haka ne haka ne wa matan lakumu digamun yanzu ar-rahmanir rahim maliki kun ga mimun ta biyu ai ita ce mudigam ko to wa mata lafu mudigamu wa mata lafu mudigamun madin nan musuliya ce allazi ai wallazi talafu mudigamun sukuni arid da mudigam ya biyo shi mudigamu zayyati wanda hamza biyu ne habibu zayyat yake yi a kiran hamza idan ka zo والصافات صفا والصافات عفوا to anan idan ka zo kun ga wannan tawul wacce nan tawul din zaka idgaman ta cikin sad was-saffat safa kaga wannan shine mudigam fihi wannan kuma tawun din zai zama mene mudigam kawai to yanzu ba ga mudigam ya zo gaban harafin madda ba wanda shi an daure shi to shine zai sa sai kai idgamin cikin sad wal adiyat dhabaha فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا duka suka idigami kawai a ruwayoyin da ake idigamin wabunul ala yarahuma shi ibnul wabunul ala shi ibnul ala abu amrul basri yarahuma shi ma yana fahimtar wannan maddan wata shi ma a riwayan khalaf a ruwan su suka yi za a irin wannan akwai irin wannan madadin na? wa mudugamul bazzi minat ta'ati to sai ka ce wa min ta'ati daga cikin wanda kuma aka samu ta'un sun zo ga mai shi mudigam mudigamul bazzi ko kuma min ta'ati daga cikin wanda aka samu ta'un ta'un ta'un sun zo akwai mudigamu na bazzi kun gane fa anta lahu tasadda fa anta lahu tasadda idan kana ruwayan ahmadul bazzi yumadda hatiman yana yin ana yin madda dole harka shida izma al idgami kad mana ar rawmi ma al ishmami izma al idgami to ka sani tare da yin idgam izmana al idgami saboda an hana yin idgami kad mana ar rawm an hana yin rawm ma al ishmam tare da ishmam ma irin waɗannan gurare ba yin rawm ba ishmami idgamin kawai za ka yi kamil mun bance nan ko wabnul ala yarahu ma fal mudgamu ladaihi kasakini waqafan fa'lamu wabnul ala shi kanshi ibnul ala yarahu ma yana fahimtan wannan hukuncin wato ma'ana a hukunci a duwaya za a yi wa idhan nufusu zuwijat wa idhan nufus zuwijat zaka wannan arwayan arwayan susi amma shi min tarik na shatibiya shi malam duri bai yi bai yi sai a kuri da bayyar ta'ifa nan ne kawai kin idigamu falmu digamu ladaihi kasakini to wanda za a yi idigamin sa cikin harfi na gaba kamar sakin ne mana sai an daure shi sannan sai a idigami wakafan kasakin kamar wanda aka daure ne wakafan lokacin tsayawa a arin sukun kenan kun gane wai zan nufus zuwujat za ka iya yin kasar za ka iya tawasu za ka iya madda to kamar da al'adun su kunni fa'ala muka sani ku sani wa ma a tamin ƙabila hamzin buyira a sakinin ka za ka famdud wa kasura wannan littafi an baka san ruwayoyi ba to idan kana yin ruwayan duri abi amuru ko kuma kira'an abu amurin al-basri idan ka zo faɗin allah madaukin sarki idha jaa ajaluha kaga shi na yin iskati ko na hamza ko to kana da fuskoki biyu idha jaa ajaluha idha jaa ajaluha yayi shi madi ya shiga cikin ya shiga cikin wannan kana nan kana da madda kana da kasuru kuma haka nan ma ruwayan ruwayan khalaf inna rabbi latiful lima yasha harka biyu inna rabbi latiful lima yasha anan ka gayyar alhamdulillah da iskati nan ma haka akwai kuma tasili shi ma dai in ka yi dai wajen tasili shi ma still dai duk waɗannan fuskokin sun shiga ciki shi yasa na faɗi wata magana baya amma dai bari mu ci gaba da karatu kaman haula in kuntum haula in kuntum kana da kasuru kana kuma da madda kamar ruwayin kalun kaman bazzi wa kalun wal bazzi fil fatwa kafa wa fi gairihi kala wa kalwa bis sahala wa madda hajizin baina hamzaini fasal faƙasuru wa ba'adun addahu ma'attasal akwai wata madda da ake mace mata madul hajis idan kana ruwayin kalun kana ruwayar abu amurul basiri a an zarotahun a a to nan alhamza ta bi sai ke tasirinta sannan suka shigar da alif tsakankanin alhamza ta farko da ta biyu wasawa'un alaihimu anzartahum anzartahum a aiza aiza au nabbi'ukum au nabbi'ukum au nabbi'ukum da madda wannan maddan shi ake ce mishi madul hajiz madul hajiz ko kuma madul fasli ko kuma idkhal gashi nan duka dai to shi wannan idan aka same shi anan ana yin dauri harka biyu ko ake yi a anzartahum a anzartahum a anzartahum a idha a ulkiya a ulkiya harka biyu kawai shi ne sai ce fa kusur ka mishi kusur wa ba'dun addahu min muttasil amma wadan su suna daukan shi a madal wajibin muttasil to gaskiya wannan sun yi ganganci to Allah ka samu dace wa ma khala an sababin mimma zikir fa huwa fa huwa tabi'in ladayhim muqsir wa ma khala dukkan harafin maddan da yazo yawo fintu kun gane ko wa ma khala wato dukkan harafin da ya zo ya rabu da alhamza an sababin ga wani dalilin da zai sa kai madda ga harafin madda gaban shi babu sukuni babu kuma hamza misali وقال الذين كفروا ل- ربنا أرنا الذين وقال الذين قال الذين بقى علي بن با تو قال الذين gaba ba namun ce ba ai gaba babu sukuni babu hamza ko to harka bi za a yi kawai wannan zamu da shi tabi'i ne allazina kafaru allazina kafaru wa saddu aga allazi ga yawunan ko gaba nuna aka samu ai ba hamza ne ba sukuni bane to in ko hamza ne ko sukuni to wannan sai ka ja fiye da harka biyu ne kawai wannan mai mazuki daga cikin abin da aka ambato fa wa tabi'i ya zama tabi'i ladaihim a wajen malamai wa kusur shi kuma kasur za a yi mishi harka biyu kawai harfan lin kun san wawun da yawun suna sune harfin lin ko sannan kuma dole ne su zo sharadi da sukuni kafin su a samu fata ko shine malamin yace wal wawu wal ya'u idza ma sakana min ba'di fathatin ka qawlin ka qawli ghayrina walwawu wal ya'u sannan wawun da ya'un idan ma sakana idan aka yi musu dauri min ba da fatahatin a gaban fataha kamar ka ce mene qaul qaul ga wawun nan kafin dan samu kafin da fataha ko ghairi gha ghai ga ya'un nan sakina kafin ta ga afkai fataha yusamma yani harfai lini ana ce musu harfai lini la tumad wannan wala tumad wala tamud da karkai madda muna da fuska ne a nan akan dalilin mu malamai muna da fuska uku wala ta mudda wala ta muddu wala ta muddi karatunmu na tasrifil izzi ila ma a sukunin wasula sai dai inda sukuni ne a karanta halatar wasuli to shine sai kai madadin kaman a a kaman misalin fadin Allah madaukin sarki فليعبدوا ربهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تكسادر والصيف فليعبدوا baka shan samu fawon a gaba ba an daure ta dalilin an daure na farko dalilin idigami to wannan shi kana da fuskoki uku ne almadalin sakin mulgam kamar muka yi a yi baya a ruwan susi mun fahimci wannan ko alam tara kai fa'ar rabbuka bi ashabil fil wamdud wa wasil ma alazimin ka ain ma'an walil makiyya hataini ladain na'am to na gani wasul lisama aridin lokafi amma idan ka zo tsaya ka zo ka tsaya akan harfai lin kana da fuskoki uku ne alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin rabbil alamin ko jamil jidda wa mudda wa mudgamun hakanan wanda ma zaka idgamin sa libin ala'i yulfa tulfa sai ka ce wa tulfa mudgamin zaka shigar da ma mudgami libin al'ala'i a ruwan ibn al'ala a wannan gurin kamar wasu misali wa idan nufusu zuwujad wa idan nufus zuwujad shi ma yayi ila fihim rihlata shita'i wasayif falyabudu wasayif falyabudu wasayif falyabudu wasayif falyabudu kana fuskoki guda uku duka da mun yi su cikin shatibiya wabdur wa sin ma alazimin ka'ain amma shi la ainun yana da fuskoki biyu ne kawai wa mudda lahu inda al-fawatih mushbi'an wa fi aini al-wajhani wa tul fuddila wa fi ma taha yawwa wa laysa wa ma min alif min harf maddin wa yumtala ko wamdud kai madda wa wasil kai tawassul ma alamin ma lazimin da lazim ka ain kamar na ainun kaga ain yana ɗaya daga cikin hurufin lazim ko madin lazim ko to shi ne kana da fuskoki guda biyu ne ta harka hudu da harka shida ma'an duka amma muqaddim shine harka na harka shida walil makki sannan a riwayan basri da kumbul kamar da suka rawaito daga imamul makki ibn kathir ko akwai waɗannan kalmar hatayin shi ma kun gani ina ne ayin take na'am kafin nan jamil jiddan qala inni qala inni uridu an unkihaka ihda bunatayya hatayn ala kaga shi maka yi daga kayi idi kayi ji abin nan amma na aika karatun mun ji ga karatun shi cikin alfiyatu bil malik wan nunu in tushaddad fala malama wal ya'u fi zaini wa taini shuddidat Allah ƙara fahimtar da mu Allah zaini shi ma haka وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا كو ليكون من الأسفلين والنشر سوا بين عارض وما libin al'ala wa bayan makadin lazima to ƙila ka ce ina ma da ya rawaito waɗannan kun ga ya ɗauki madul lazimul kalami musakkar da mukhaffaf ya daidaita su da madul sakin mudigam ya daidaita su to shine sai ce muka wannan shiru sawwa wa sawwan nashru ibn jazari ne cikin nashru ya daidaita waɗannan madojin baina arid tsakankanin al'adul lisuhun wanda a tabbatar da fuskoki uku wa ma libin al'ala'i da kuma rabba hadal bai ila fi maratar shita iwa saifal ya abudu kana da harka biyu hudu sai biyar duka ibn juzu ya daidaita su a cikin nashiru kad lazima wanda ke shi ma shiga da cikin lazim kun ga wannan to lazim yana daga cikin lazim waɗanda aka samu misalin sun yi daidai da waɗannan ɗin wa gabalar lazimin a tamun fasila falwawo don mawaksirin ya musila haka ne ko? to yanzu zai maka magana ne akan harfan lin waɗanda aka sami sun zo gaban sakin gabanin sakin wa gabalar lazimin ata munfasila wa ata lazimin qabla wa ata la wa ata lazimin wa ata lazimin munfasilan wa qabla lazimin ata to an samu harufan lin sukan zo gabanin lazim munfasilan wanda suka rabu falwawa dhamma to wa wanda zaka yi mata dhamma ne wato ma'ana idan aka samu sakin gabanin sukuni to sai kai mata dhamma ita wa din ulaika alladhina ishtaraw ulaika alladhina ishtaraw ma dalla ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah sai kai mawun din dhamma domin ai gatan ta zo kafin sukun na lamun ko wa kasiril ya ne ya'un kuma sai kai mata kasra ya sahibayi asijin ba ga sakin nan ba to sai kai mata kasra wato idan ka samu harafin lin ya zo harafin lin wawun da ya'un sun zo kafin sakin idan na wawun ne ka jefa mata zamma matakan dai harafin gaba yana da zamma kun gane ko idan kuma ya unce to sai ka jefa mata kasara matakan ta ta ta gaba tana da mini tana da sukun amma bi istithna'in na warshu wajen ibnai adam shi zaka yi nakalu ne ko واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا مسلا وانا حالة الوسيل ذاكي اشتروا اشتروا الكفر وانا كما يا صاحبي السجن الله كسامو داشي akamu nuni sakin out ne ko eh bari bari mu wazin yazo a za mu iya ribanta saboda nan mai sauki ne akamu nuni sakin out ne arba'atun ahkamuhum linnuni to linnuni arba'atu ahkamin ahkamuhum nuni sakina suna da hukunce hukunce guda hudu sakina tun amma nuni din sai ta zo da sukuni wannan ana ce mishi mafhumus sifa limun nun din sai ta zo sakina ba mutaharrika ba rasman idan ta zo a rubuce kana ganta ga tanunin wani tanwin da kuma tanwin ma'ana linnuni wal tanwini arba'atu ahkamuhum shi ne takadirin baitin nun sake na tanwi idan sun zo suna da kunce-kunce guda hudu wata kulgunna ta ma'alamin wara wa man yi baki al'idigamu fi a harufin yar muluna yin idigamu nun sake na tanwi ya zo ne cikin harufan mene to akwai wadansu bayan allah su mala aliyu suna sabon gari wata rana sun zo muna karatu sai suka ce yar muluna na ce a yar muluna ne to alhamdulillahi sun tafi misir yanzu suna misir yanzu wala suke suke faɗa suke faɗan mu suke cewa gyaran farko da aka fara musu a irin waɗannan shine duk sai yar muluna ce yar muluna kaga wannan rashin sanin sarfi ne ba shi yasa muke cewa yar muluna domin ramala yar muli ne bi wazni fa'ala yaf'ulu ne to yar muluna ba gashi nan ba rubuce idgamu fi yar fi ahrufi yar muluna ana yin idgamu nun sakina tanwin cikin harfin yar muluna la mithla bunyan amma banda yanda suka zo a kalma ɗaya ko kaman bunyan wala yanwun wala yanwun to wannan ba harfin ba kalma alqur'ani bace ya zo da ita ne kawai dinga cike guri ma'ana banda kinwan wanda aka samu wawun ko wa tarakul gunnata ma alamin wara ba sa yin gunna wajen lamun da ra'un ma'ana ana idgamun nun sakina tanwin cikin lamun da ra'un babu gunna ko wa man yubaqi ma'ahuma mashtahara wa man yubaqi wanda ya tabbatar da ko ya wanzar da gunnan din ma'ahuma tare da su mashtuhira to ya sani wannan bai shahara ba abin da ya shahara shine ana yin idgami babu gunna lakin ma a harufin lakin tubiki ma a harufiyan mu lakin sai dai tubiki ana tabbatar da gunna ma a harufiyan mu tare da harfin yannu za ka yi diga mun nuna sakina cikin harfin yannu ibn jazir ya ce harfin yuminu yuminu wa azhiran inda hurufil halki kai zahar nuna sakina ta wajen harfin halq akhi haka ilmin hazu ghair khasil ko wa tilka sittatun taraha awwala waɗannan harfin da ake zahar nuna sakina ta nuna wajen su harfa shida ne ga sanan za ka sa farkon waɗannan kalmomin ala hudan alin alin hala gadin khala alhamza ha'un ainun ha'un gainun ha'un su ne harfin izahari ko? wa inda baki wa inda baki a harufin hija'i kad wa qalibuhuma kai iklabun nun sakina tanwini min qabli ba'in mima wa qalibuhuma miman kai ka juyar da nun sakina da mimun su zama mimun wata nun sakina da tanwini ka ka juyar da su zama mimun min qabli ba'in idan suka zo gabanin ba'un wa akhfi bilgunnati tilkal mima ita gunna din wa akfi sai kai ikhfa'inta bilgunnati da gunna tilkal mim ita wannan mimun din wajen mene wajen ba'un al ikhfa'u shafawi kenan wa inda baki a harfin ijai wajen sauran harfin ijai qad akhfawhuma bigunnati suna yin ikhfa'in su ikhfa'in ita mimun sakina tare da mene tare da gunna kama warad kaman yanda yazo wato ma'ana idan aka sami a mimu sakina ta zo gaban bawun ta zo gaban mimu sakina wadan suna yin izhari wadan suna yin idgami fa wa hum bil akhirah yanda muka sani yafi shara mana nan wasu kuma wa hum bil akhirah yayi karkace ba haka bane eh sosai kwa wa azhiril gunnata bitabiyini kai izharin gunna tare da bayyanar da nunin sakina min kullum mimin daga dukkan mimin shudda da aka yi mata shadda a nunin ko nunin ka kaulihim kamar misalin mene hammun wa gammun summa summa samma mana idan nunin sakina ta zo da shadda afwan mim ta zo da shadda ko nun ta zo da shadda za ka yi gunna ma da izhar ko izhar gunna shine ma'ana yake so ya nan nan ya kawo na mimin ne da kalmomin alkur'ani ma da wanda ba kalmomin alkur'ani ba a hafwan kalmomin alkurani duka ne hammun idh hamma qaumun ko hamma qaumun gammun fa asabakum gamman bi gammin thumma wannan ba sai an tambaya ba thumma ma haka ba sai an tambaya ba lakinna innahunna anhunna fatamma kai Allahu akbar ga na nunin nan bi shadda a bari mu ƙarki harfi biyun nan ban gami wazanin ba a baiti hudu ne mako wannunu min yasin fa'alan mudgamun filwawi bil khulfi nun wal kalam idan karanta to kodi bari mu dimu tsanan din kawai Allah shi kai mu litini mai zuwa insha Allah subhanahu ta'ala sai mu zo mu ci gaba na okay ko da ki to ko da ki a kirani ne a kirani insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fafta ne kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk